wannan littafi wa anzalna ilayka dhikra tubayyana lin-nas aka yi gaya masa ko to wannan wannan kuwa abun law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد تبقى الأمر ما نفدت كلمات الله كلمة من الله يبيو أن محمد صلى الله عليه وسلم da za a ɗauki pacific ruwan babban tekun duniya pacific a samu waɗansu guda bakwai kamar sa duk a ɗure su a tawada ɗaya sannan duk abin da aka gani a duniya a fege shi zama alƙalami a ci gaba da rubutun kalmomin fassarar kalmomin da Allah ya ba annabi sai ta wadanta kare alƙalman su kare wancan bai kare ba fa inda kun yan fadu ma inda Allah ba to gaibu na biyu kenan gaibu na uku ya keɓanci annabawa gaba ɗaya sun san abin da mu ba mu sani ba su annabawa ayar suratul jin take faɗa mana alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibi ahadan illa man irtada min rasulin sai manzanni kaga gaibu uku kenan gaibu na hudu ya keɓanci siddiƙai siddiƙai waɗansu sakatarori ne na annaba duk inda annaba suke shiga za su shiga tare da su amma su ba annabawa ba ne su masu riƙon fayil ne masu riƙon gafakan annabawa ne duk inda annabi yake zai waiwaya ya ga kawo su zai gani su ne masu sakatarorinsa su riƙe masa kayan secret saboda haka ne suna sanin abin da ba ma sani dukkan annaba kuma siddiƙai ne sai da sun zo siddiƙai sannan su hau makamin annabta daga baya lokacin da annabi yusuf ba san annabi ne ba akan matsayin siddiƙinsa yake aka tambaye shi menene fassaran wannan mafarki inni ari sab'a baqaratin simani yakulu na sab'un ijabun wa sab'a sunbulatin khudrun wa ukhra yabisan aka gaya wa malamai mafarkin sarki malamai ka ce su a halami wannan mafarkin hululu ne mafarki iri-iri ne akwai na banza akwai kuma na masu fasara wannan ba mai bukatar fasaran bane na hululu ne sai wani ce a'a ku aike ni na san wanda zai fassara mana wannan mafarki yanzu yanzu nan ya ina ne ce yana kurkuku mun zauna da shi a kurkuku ya je ya gaya wa yusuf ya ce tazra'una sab'a sinina daban kuma hasattum fadaru fi sumbuli illa qalilan mimma ta'kulun ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما توزنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون fassara wannan mafarki wato za ku yi shekaru na ƙoshi guda bakwai amma ku tanadi abincin shekarun gaba ku yi ajiya ku ɗebi wanda za ku ci kaɗai sauran kuma da ajiyan saboda shekarun gaba masu tsanani za su zo shekarun yunwa guda bakwai za su zo su cinye duk tanadin da kuwa na ajiyan abinci za su ce masu yunwa ne ya kullum ma kaddam tullon illa kalilan masu sun ma yatin ba ni zalika amu fi wasu nasu bayan shekara sha hudu nan to wata shekara za ta zo ta zo a samu damana a samu koshi a samu jin daɗi ya fassara wannan saboda haka a matsayinsa na siddiƙi sai na abbakar rabiyallahu shugaban siddiƙai na shari'ar musulunci ya gaya umar na aisha na baki kwandon dabino ashirin baki sa an ɗauko ba in baki kika yi sakaci har na mutu zai zama gado kuka magada na mahuma illa a kawaki oktaki ku biyar ne yan uwanki maza guda biyu da yan uwanki mata guda biyu sai ya ce babana na san yan uwana maza guda biyu na san abdulrahman na san muhammad na san yar uwata daya mace asma'u wace ce ta biyar dinmu ta uku mu mata sai yake mata bintu kharija habiba tana da ciki bayan na mutu ne za ta aihu amma mace za ta haifa saboda haka ku masu gado na ku biyar ne maza biyu mata uku kaga wayalun mafi larham Allah ya sa sanin abin da yake cikin cikin mace mai aihuwa Allah ne kadai ya sani ko ya faɗa ka ko to amma gashi ya sanar da likitoci mace za ta haifi tagwaye su faɗa za ta haifi namiji su faɗa za su haifi tabbata su faɗa ki likitoci Allah ya sanar da hanyar ilimi to su kuma siddiƙai ta hanyar karama suka san wannan abubakar ya fa- ya san zai mutu zai bar matarsa tana da ciki amma mace za ta haifa to irin su waɗannan sun yi da yawa sun faru da yawa kuma akwai gaibu na biyar na ƙarshe na Allah daban na annabi daban na annabawa daban na siddiƙai daban na biyar na ƙarshe الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه بيانا Allah ya sanar da musulmi alƙur'ani ya halicci ɗan adam ya sanar da shi bayani wanda ba sani ba akwai wani kafirin da aka yi shi bai ba da labari abu da zai faru cikin shekaru wai ya ya kince masa eh the man who saw tomorrow kafiri ne zai ba da labari abu da za shekaru da yawa kafiri ne Allah ne sanar da shi ya ka iya to kafiri zai zo daga Amerika ce ku tona nan za ku samu fetur ku tona nan za ku samu gas ku tona nan za ku samu gold ku tona nan za ku samu amma kai baka shiga kasar ka gano ba shi bai shiga ba amma shi ya gano Allah ya sanar da shi yana zaune anan zai gaya maka a gari kaza yau zafi yanzu a lokacin da ake zafi awo kaza ne sanyi awo kaza a gari kaza kuma yau zafi ta awo kaza ne sanyi awo kaza yana nan yake ba da labari duk wannan gaibu ne kai a wurinka akwai wata mace da aka yi ta a gombe alkali in an ya shakka ita za a nemo wannan matar tana da ciki ko ba ta da shi ta faɗa shi tana da ciki na wata ɗaya ko na kwanaki ko na watanni akwai kuma mutane na san su wanda ana faɗa kai waɗansu mutane wani yana magana yana magana sai ya mutum ya ce ya nake jin magana mutum da zai mutu yau sai ya gane sai kuma ya mutu a rannan ɗin wani kuma ce ina jin warin warin gawa nan da sai aka yi mutuwa ga gawa kawai ga irin waɗannan gaibu ne Allah yake sanar da wasu mutane bai sanar da waɗansu ba amma cewa ne bai san gaibu wannan ai kafirci ne ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك بسم الله dai ba ma yi dubba muka shi Ibrahim yana yi ba wazifar mu wajiba ce muna yin ta kullum sau daya ba gawa muke yi wa ba ma'awiya dan abu sufiyana ne abu sufiyana shi kuma sahabin manzon Allah ne danginsa ne ta wajen shi afshami ne jikan abdushamsin ne annabi jikan hashim ne dukkan ubansu ɗaya ne abdu manafi suna kiyar su banu umayya su afshami afsham abdushamsin afshamawa da mutane abdushamsin da mutane naufal da mutanen mutsalib da mutanen hashim namu aha Ma'awiya ya yi jayayya da babban sahabin da yake da rage a wurin Allah amma dukan sahabbai ne to da yake ba ma ba ma dangana wa sahabbai kuskure sai mu ce sun yi ijtihadi ijtihadin Ma'awiya ya zama kuskure an yafe masa ijtihadin Aliyu ya zama gaskiya an ba shi lada biyu Aha. Aha. sun mai da wannan abun kamar likitanci ne wato ba jiki lafiya ko da ke likitoci su ba su yarda da wannan ba amma likitocin da mace in ba ta yi wannan wankan ba to za ta yi wani abu ciwo ana kiransa ɗaita in ta samu ciki kafafuwanta za su ta kumbura in ba ta yi wankan ba in ta sake samu wani cikin kafafuwanta za su ta kumbura ta tare shi lafiya aha a ba zawarawa duk aljanna duk mata har yawansu komi yawansu suna da mazajensu to yanzu akwai zawarawa zai dora musu aure aljanna kuma kowa da matansa ko matar da ba ta da miji a duniya a lahira za a tashe ta tare da miji kaga yanzu maryam ba ta taba yin miji a duniya ba amma za a tashe da gidan manzon Allah ya zama mijinta a lahira aha ta masa wannan kuma ai kana ji suna ce za a yi ambaliya kwana kaza za a yi ambaliya za ta kai har kaza za a yi kisewa rana ranar kaza ga watan kaza duk wannan ilimi ne Allah ke ba bayinsa ihi su mutanen mutanen makka kafirai sun yi mafarkin za a yi yakin badar to to eh na a ai da ba mutum ya saki matarsa tana cikin haila umarni za a ba shi ya mai da ita ba a saki mace tana haila za a sake ta tana da ciki amma ba a sake tana haila sai a mai da ita sai ta gama hailan ta sake ganin wani hailan ta gama to yana ji to idan mutum yana da mata biyu ko uku ranar girkin wannan ita ce da haƙƙin mijinta amma in ta ce ta yadda kishiyarta ta zo wajen mijin nata shi kenan ta bayar ya halatta ko kuma ta ce in kina so ma sai kin bani kuɗi in baki mijina sai ta bashi kuɗi ta bata ta bata kuɗi ta zo wajen mijin nata ko mijinta ne amma ita ce mai haƙƙin wannan daren ko mai wannan haƙƙin mai wannan ranar haƙƙinta ne domin an yi wata wani abu wanda ba da shi ba kyau ba za a kai mutum kotu ba amma ba ya da kyau sai laifi to sai wa aha kwana kwana biyu biyu hausawa akwai masu yin kwana ɗaya ɗaya fulani kowaɗanne yadda suka ɗiba haka za su yi kuma da yarjejeniya da shi da matansa kaga idan mutum ya yi tafiya a hukuncin shari'a maganan kwana ya faɗi in ka dawo duk ɗakin da kake nan za ka dawo amma su matan gida sun san in ka dawo ɗakin da ya kamata ka koma in baka koma wannan ba ka yi laifi so sai a bi musu da an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ummu salma ta tambayi manzon Allah ta ce mu ya rasulullahi mata wata za ta yi miji biyu wata za ta yi uku dukansu kuma za su shiga aljanna to in an je lahira wani wa za ta bi annabi yace ai jera mata mazajin a gabanta za a yi ta zaba tace wannan na fi jin daɗin zama da shi a lahira a duniya saboda haka ina so a haɗa da shi ma a lahira har annabi ce kin ga dai yadda kyakkyawan hali yayi amfani a duniya har ya je lahira ma yayi amfani wannan shirin dama tsakanin shi da matansa ne a ƙa'ida idan mutum ya yi tafiya in ya dawo duk ɗakin da ya faɗa ya kwana shi kenan amma al'adan mata sun san inda za ka komo domin sun san da ka tashi wajen wance ka tashi da kana gari ne wajen wance za ka koma yanzu ba ka gari ka dato wajen wancan za ka koma to haka suka suka mata suke yi haka kuma suka yarda haka ake musu mutum ya saba da wannan sai ya zama ya saba da su to jama'a mutane suna ba da shawara waɗansu mutane sun gaji to alhamdulillahi Allah sa albarka cikin taronmu abinda muka faɗa wanda ya daidai Allah ya haɗa mu da mutanen daidai wanda ya kuskure Allah ya fi mana mu mutanen shehu ibrahim ne mu mutanen shehu tijjani muna da alkawarin gafaran allah salle ma alhamdulillahi kullum mu yan tijjaniya muna istighfari ɗari biyu da talatin a dole dolen mu kamar rako'in farilla istighfari kuma in kayi ɗaya kayi biyu kayi biyar kayi shida kayi goma annabi ya yi maka albishir zunubinka duk an yi an wanke maka domin sunanka at-ta'ibu at-ta'ibu na zambi kamar la zamba lahu fa'ilu kenan amma mai yin 230 ba fa'ilu bane fa'alu ne ka wuce maganan an yafe maka zunubi a ka isa ma maganan soyayyan Allah inna la yuhibbu tawwabina yuhibbul fa'alin litawbati saboda haka mu ci gaba da rike da rike tijaniya wato za ta raba mu da zunubi za ta hada mu da annabi ta kai mu wajen Allah Allah muku albarka Allah saka muku da alheri Allah karfafe ku ya karfafi imanin ku Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya wannan bala'o'i Allah ya yi mana su wannan bala'o'i Allah ya yi mana su dama Allah ya ce in ya kawo maka littafi ya sa an karanta maka kaji sai ka yada littafin ka taka ki ta Allah su malaman su ma ba suna yi ba to Allah shi zai kawo bawansa wanda bai san shi ba bai san littafin bai taka kai rama masa abin da ke faruwa kenan yanzu an take littafin Allah Allah ya kawo wanda ba san littafin ba suna take mutane suna kashe su suna kona su suna yanka su suna bindige su ba san Allah ba su balle littafin Allah su rama wa Allah abin da aka yi masa wanda ya sani ya take Allah ya yi mana ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imani Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya samu zauna lafiya wannan maganar izala da ɗariƙa da sauran musulmi magana ne wanda a Najeriya yanzu ba a yin ta wai in kai da ka da hankali ai wannan ba a wannan kowa a bashi yi yadda ga dama kai yadda ga dama kam a siyasa a siyasar ma akwai inda aka iyaka ba a yadda kai kaza ba to kaga a siyasar ma ai ba su yadda ka je kana hira da wani wanda siyasar ku ba ɗaya ba har dare ba ganka ba kana tare da wancan sai a ce kayi antifati saboda haka a siyasa ne zaman duniya haka za ka yi da ka dama in ba ka da addini amma kai addinin ka dole abin da addinin ka ya faɗa shi za ka yi addini ya ce a yi a yi ya ce a bari a bari to yi mu ma a ce kuma rasulu fa kuzuhu ma ne ya kwanu fantahu abin da duk annabi yake mu yi dole mu yi ga abin da annabi ya hana mana dole mu hannu magana da maganan Allah yake magana kuma yanzu gwani hawi inu illa wahi duni amma annabi ya yi magana hannu da abin da malaman su ma su sun bari ne malaman ai mutane ne kuma in sun sabi Allah kai ma sai ka sabi Allah su suna da inda za su kai ka ne su goye kai in ka sabi Allah su ma suna ta kansu su yi sabi Allah suna ta istighfar suna tuba kai kuma duk in kai sabon ba za ka samu istighfarin balle ka tuba saboda haka a daina wasa da addini wasa da addini ne gaba da waliyai da zagin waliyai zagin waliyai babban babban abu ne mai muni wanda zai jawo gaba tsakaninka da Allah man adali waliyan faqad azantu bil harbi kaga shedan rana ɗaya kawai yake sujjada wa bawan Allah nabi Adam ya ce shi da Allah ya ce ya sujida a kan wuta ko a kan kaya zai yi amma banda ya sujida wannan abun da aka halitta da tabo kan banda kuma Allah ne ya ce fa shin maganarsa komi gaskiyanta gaskiya ne wai shi ba zai yadda ya zo wani abu sujida ba sai Allah da Allah ya ce sujida akan wuta ma zai akan kaya ma zai amma banda ya sujida wannan abun da karakta dina wanda aka halitta da tabo da menene aka gina kaba ya tabo da dutse to ina aka ce mu fuskanta mu yi sallah to kabar ne muke wa sallah ko bin umurni bin umurni to da shedan ya bi umurni da shi ma ya zama bawan Allah amma bai bi umurnin ba ya ga kansa ana khairu minnu karaktani min nari no karaktaruni ya nuna girman kai ya nuna rena bawan Allah to kullum mutum ba zai rena bawan Allah ba zai ki bin bawan Allah ba sai ya rena shi to su kafirai sun rena annabawa shi yasa ba su bi su ba su yan izara sun rena waliyai shi yasa ba su yadda da su ba to kullum Allah in ya nada waliyinsa kace baka yadda ba to shi ba zai yadda da kai ba kuma komi aikin da kai ba zai yadda ba in dai ka ki waliyinsa ko ka ki annabinsa kace kai Allah za ka yi bauta ba ruwanka da wani annabi sai ka ga hoton Allah ta to yayin tun da kai kaya da ni ma ba na son kayanka haka kuma kai mai gina makarantu ne na zagin waliye mai gina masallatayya ne na zagin waliye mai gina ayyuka kana ganin ayyukan za su amfani ka a lahira har sallarka har azuminka har hajinka har umrarka in ka tattara ka miƙa wa Allah sai Allah ya ai tunda ba ka son nawa ni ma ba na son naka kuwa shi kayanka tunda ba ka son wanda nake so je ka ba na son ka shi ainihin larabawa ma suna ce al'ada salasatu aduwuka wa adu habibika wa habibu aduwuka makiya iri uku ne makiyinka naka na kanka makiyinka ne makiyin masoyinka makiyinka ne masoyin makiyinka makiyinka ne saboda haka duk mai kin waliyai yana kin wanda Allah yake so ne ya zama abokin gaban Allah man adali waliyan faqad azantu bil harbi Allah yana son waliyai ka ce kai baka son su Allah yana son annaba ka ce kai baka son su ka zama kafiri kai ko ka zama munkiri ko ka zama dan izala in ka je la'ira za ka ga sakamako Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah kiyaye mana imanin mu Allah kiyaye mana addinin mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah muna tuba Allah muna tuba Allah muna tuba muna roƙon ka albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yafe mana laifukan mu ka yaye mana wannan bala'o'i da da aka jawo kuma a saba ku musibati ma ka sauta yi kuma ya ku an kafe duk waɗannan wanda suka jawo mana ne ma fa ala subhanahu binna an kama mu ma fa ala subhanahu binna me yasa aka ce munafukai munafukai ne Allah yana ce zai sa su a wuta a wutan mafi ya san karkashin kafirai wanda yake abubakar wawa umar wawa usman wawa aliyu wawa sauran sahabbai na gaskiya duk wawaye ne wane ne wawan ala inna musuwa duk wanda ya ji abubakar wawa ne ya ɗauki zatin jikinsa da ƙyarsa da dukiyarsa duk ya mallaka wa annabi muhammad kai wannan wauta ne ya kana dattijo komai na ga miƙa wani dattijo ai wannan wauta ne Allah ce to kai ne ne wawa wanda ya sayarwa mai arziki kayansa zai biya shi shine wawa ko wanda ya sayarwa mai kowa nayi wanda ba da abun biya shine wawa to ai wanda ya sayarwa kowa nan shine wawa da zaki la aminu kama amanan nasu nasu din nan su abubakar da umar da usman da sauran sahabban gaskiya ne su ne nasu ne aminu kama amanan anuminu kama amanan su ba mu yi imani irin imani wa'annan wawaye wanda suka danka da dukiyarsu da rayuwarsu da mutunci duk sun miƙa wa muhammadu to Allah ce ku ne wawaye yadda annabi yake cikin sahabbai komi nasu gaba ɗaya Allah ya riga ya sayi sahabbai da kayansu duk gaba ɗaya da me zai biya su da aljanna to wai in an sayi kayan Allah ya sayi kaya wa zai karba a to in kaje ba za ka bashi ba ciniki bai yi ba inda la hasra min min anfusihim wa amwalihim bi anna lahum aljanna annabi ne zai karbi kayan da Allah ya saya a wurin wani to kaje baka bashi ba wani mutum ana kiransa sa'adu ba mai kyau bane ina da munin fiskar idan ya zo zai zai isa gaban sai a tattare hana shi isa gaban annabi don muninsa rannan ka sai isa wuf sai ya zo gaban annabi ya ji yaro zai munin nan na zai bar ni shiga aljanna ce a baka da ba kana da imani ba ce wallahi tun da garin mu ni musulmi ne na zo garin na wata na kaza an hana ni in ganka saboda munin bin kana na ce ko na ji tsoro kuma aljanna za su kore ni su hana ni shiga ne a bari ma nuna maka jama'a yanzu garin nan wace budurwa ce isasshiya wanda ba kamanta ake wa garin nan to aka ittifa ga jefi yanzu kan dai ba budurwa cikakkiya mai kyau mafi kyau a garin nan kamar yarwa ne ito je ka a nuna maka gidansu ka buga musu yori ka ce na auren maka da yansu ka je wajen aliyu ka karbi dinari dirhami ɗari wajen usman ka karbi dirhami ɗari wajen abdurrahman bin ka karbi dirhami ɗari wajen wani ka ka je ka sai kayan amarya shi kenan mutum ya je buga waya ya buga kofar gida mai gidan ya leko sai ga mutumin nan da ake tattarewa aka hana shi ganin annabi menene ya kawo gidan lafiya in annabi ne ya aiko ni yarku mai suna wance ya auren mini da karkewa annabi kariya karkewa annabi ce to sai ya ne tunji ba ma wallahi ka yarda Allah yanzu da Allah zai sauko magana ya zazzage mu wallahi ka yarda yanzu Allah zai sauko da magana ya ta zage mu ka yarda baba tunda ya ce annabi ne mu yarda ya a ƙarya ke wa annabi yaushe ga annabi ma balle har su magana ya sai yake yake na je na ce ya ce ƙarya nake yi baka faɗa haka yake eh to da kyau ko ƙarshe mutu a guje sai ya zo ya faɗi gaban hadisi ya rasulullah yace me za ka gaya mini na yaki manzo na ka kore shi yace wallahi ya rasulullah da mu da kayan mu da komai na mu da ka ne wallahi na ce da ba haka ba wallahi ma mu da to shi ganin na bashi yarinya to shi ganin ya karbi kuɗi ya je zai kayan zai sai kaya a kasuwa na amarya sai aka buga tambarin yaki sai ya sai kayan yaki sai maza maza sai ya fita cikin mayaka ya yi naɗi ya ɓoye fuskar nan da ake ba a sun a gani ya yi ta yaƙi yana kashe kafin wannan mutum wani wani bako ne muka samu wani mai yawan kashi da baki kai mutumin an wannan naka ne wanda ka ba iya shi ne eh ko sai ya mutu ya shahara annabi ce Allahu akbar suna yi masa ruwan yarinya guda ɗaya ga yan matan aljanna suna ribi suna suna begensa to komi na sahabbai na annabi ne komi na sana su ne da dukiyarsu da mutuncinsu da gidansu da ya'yansu komi na annabi ne kuma haka ya kamata kowane mumini in ka arziki sunan mumini din ka zama muminin annabi aule bil mu'minin anfusihim amwali annabi aule bil mu'minin anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum mun gode wa Allah wannan abu banda dan dariƙa ba wanda ya samu wannan martaba dan dariƙa ne kawai ya samu malami wanda yake so fiye da yadda yake son ransa kamar ni da shi Ibrahim ba to amma saboda saboda sauran mutane ba samu wannan irin wannan da da da da ya ga mutuwa gudu zai yi ya ga mutuwa sai ya bar mana ya gudu to mu samu matsayin cewa kar ka gudu ka bar annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah mun gode wa Allah jama'a Allah saka muku da alheri Allah maimaita mana Allah kai gida lafiya Allah ya muku albarka Allah ya ƴaƴan mu da matan mu albarka Allah ya iyalan mu albarka dukkan masoyan mu Allah ya musu albarka Allah ya ba mu albarka Sheikh Ibrahim Allah ya ba mu albarka Sheikh Tijani radiyallahu anhu mun gode wa Allah da ya ba mu annabi Muhammadu mun gode wa Allah da ya ba mu Sheikh Tijani mun gode wa Allah da ya ba mu Sheikh Ibrahim idan mun faɗi wannan magana wadansu za su gigije ya kuma ke girga mutane bayan ka faɗi Allah ina ruwanka da saura wallahi da ruwana yanzu in ka fita kasar waje aka aka tambaye ka kai daga ina ne sai kace daga Najeriya Najeriya eh wani state kace Najeriya wani gari kace Najeriya wace local government kace Najeriya ka san abin da kake yi kuwa ai haka muke yi Allah shi kadai ne ubangijin mu ba mu da wani ubangiji sai shi shi dai ya san haka ba mu da wani Allah banda shi shi ya san haka ko da wani bai sani ba kuma dukkan cikin halitta gaba ɗaya ba wanda Allah ya aiko a wajen mu ya zama dole mu sai annabi Muhammadu sauran annabi mu gansu amma mun yi imani da su amma annabin mu namu na kanmu annabi Muhammadu dole ne duk abin da mu yi wa Allah sai mun biyo ta wajen annabi Muhammadu haka Allah yake kuma sai kuma rasuluhu kuzuhu saboda ga muke ambato sa shi kuma annabi mu zamani da shi ba malamai ne muka yi zamani da su malaman ko sun ce suna da malamin sunan sunan Shehu Tijani gaba ɗaya sai muka zama almajiran Shehu Tijani da zai kai wajen annabi din nan annabi kamar yadda mu zamani da annabi ba ba mu zamani da Shehu Tijani ba sai Allah ya kawo ni Shehu Ibrahim shi kenan sai ya zama mun ga mun samu Shehu Tijani a wurinsa mun samu annabi a wurinsa kai har ma ya kai ya jefa wajen Allah Shehu Ibrahim kenan mu rabu da komai mun kama Allah alhamdulillah mun gode wa Allah Allah ya saka muku da alheri duk wanda ya zo nan yana da rigar tijaniya an masa tajdidi da akwai wanda bai karba ba sai a bashi da akwai wanda bai karba ba sai a bashi me za a sa ba za ka karbi rigar tijaniya ba me kake jira lokaci yayi ga abu arha ga abu arha ake shiga wurin hatsari ma don a samu abin duniya don a samu mulki balle balle balle ɗari ga tijaniya abinda za a baka maza maza sai a baka istighfari ka rabu da zulubin da zai cuce ka ka rabu da shedan da zai banda kai a baka salatin annabi ka haɗu da annabi da zai cece ka ka haɗu da dukkan alheri gaba ɗayan da ka zamu annabi domin shehu ibrahim ce in dai ka je wajen annabi ka zauna to ka wuce dukkan bukatu in kana neman wani abu da sai ka sauko don ka wuce dukkan bukatu suna ƙasa ala jalisil muhtar bi hukmuridan an yi tati lil matsalibi min fauki duk abin da ke nema in ka koma wajen annabi ka zauna to abin ka wuce shi yana ƙasa ne sai dai ka sauko to ka koma wajen annabi ka zauna annabi kuma ce ba shi ne Allah ba ya tura ka wajen Allah wannan ila rabbikal munta ka je ka tabbata la ilaha illallah ba komai ba kowa sai Allah wannan shi na amfani da rigar tijani gode wa Allah da ya ba mu annabi Muhammad ya ba mu shehu tijani ya ba mu shehu Ibrahim ya ba mu alqur'ani ya ba mu tariqa ya ba mu salatul fati ya ba mu azkaru فاتحة صلاة فاتحة الله تاكم كدالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillah duk masu taimaka mana cikin harkokin mu Allah taimake su Allah ya san suna da yawa ba sai mun ambaci da ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya Allah saka musu zahiri Allah saka musu zahiri ina daga cikin su Isa yugo da yana taimaka mana cikin harkokin mu Allah ya taimake shi Allah gyara lamarinsa albarka na sallallahu duk masu taimakon mu Allah ya taimake su Allah gyara lamarinsa albarka na sallallahu alaihi wasallam